والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin shi daga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyar a cikin suratu hud za mu tashi darasi na shida aya ta tamanin da ɗaya daidai muna roƙon Allah lokacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
Allah madaukakin sarki ya ce kanu ya ludu sai suka ce ya kai ludu mutane annabi lut alaihi salatu wassalam suka ce ya kai ludu shi ma kamar yadda muka faɗa duka annabawan da muka yi bayani a farko za ku ga cikin izgiri da rashin kunya mutanen su suke kiran sunayen da farko mun fara da annabi nuhu alaihi salatu wassalam bayan an gama kissarsa a takaice sai aka kawo kissar annabi hud bayan shi sai annabi salihu bayan annabi salihu alaihi salatu wassalam sai aka shiga kissar annabi ibrahim da annabi lut alaihi salam game da muke biya wayan to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa suka ce ya kai lutu inna rusulu rabbika duk da cewa wannan maganar su ita ta mala'iku ce lokacin da suka ga wato annabi lut ya burgita dangane da wayannan mutanen da suka zo akan bakinsa sai suka ce ya kai annabin Allah dudu inna rusulu rafiq lallai mu yan aiken ubangijinka ne manzanni ne na ubangijinka wato mala'iku ne mu lan yasilu ilai ba su sassabi zuwa gare ka ba fa asli bi ahlika bi qid'in min al-layl kawai umarnin da muke baka ka tafi tafiyar dare shine da an tsaya iya nan ma an ce fa asri domin al-isra'u tafiya ce amma ta dare to ka tafi wato bi ahalika da iyalanka bi qid'in min al-layl a wani yanki na dare wala yantafit minkum ahad amma kada wanda ya waigo da ya waigo daga cikin ku ba waiwaye gaba ɗaya ku ku tafi kawai ku sa kanku gaba kan wanda ya waiwayo in lamra'atak sai matarka kawai saboda ita matarka innahu musibuha ma asabahum duk abin da zai samu mutanen da za mu halakar zai same su zai same ta ita wannan matar ta inna maw'idahum as-subh alƙawarin da aka yanke musu kuma zuwa lokacin da za a karar da su shine as-subh zuwa asuba kawai an ba su iya lokacin da Allah ya yanke za su zauna iya asuba ne kawai alaysa as-subh bi qarib mala'iku suka ce da annabi lut shin ba ka ganin ita asuba ai kusa take ba wani lokaci ne wanda yake mai tsawo da za a ɗauka ba a halakar da su ba saboda da ya sami sauƙi a cikin ransa ai hada wa qaumu ludin ووقوف على الباب ووقوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب saboda a lokacin annabi Lut ya ga mutanen nan da suka lallabo ɗan luwaɗi suka zo suka kewaye kofar gidansa saboda gaggawa har sun zo bakin kofa sun suke kawai su shigo ga baki suna zaune amma duk sun zuzzuro kai kawai su abin da suke bukata kawai su shigo cikin gidan to wannan tsoratar da yi shine wayannan mala'ikun suke gaya masa cewa waludun waqifun ala albab yudabi'uhum katima shi annabi lud ya ma zo bakin kofa yana tunkudi suna tunkudo shi saboda sun ga baki kawai sai sun shigo wa yanhahum amma hum bi yana hada su a dangane da abin da suke bukatar yi wa hum la yaqbaluna minhu ko kallon sa ba su bal yatawahaduna suna ma tsoratar da shi fa inda zalika kharaja alaihim jibril alaihi salam to ana haka ne malaika jibril alaihi salam ya fito fa daraba wujuhahum bi jana'ihi ya samu gefen fuska fuka fukin su da ki fuskokin su fa damiza ayunum nan da nan sai kowa ga ido amma ya daina gani suka daina gani fa raja'u wa hum la yahtaduna tariq ba shi suka juya ba sa gane hanya shine Allah yake gaya mana a cikin suratul qamar da muka wuce a zera Allah ya ce wani kadira wa zu an zaidihi fada masna a'yunahum ko wa zuqu azabi wa nuzur kaga wannan ayar abin da take nufi kenan a lokacin malaika jibrilu ne ya kada fukafukin sa guda daya nan da nan duk suka na gani suka juya ala adbarihim akan digadigan su suna gudu sai Allah madaukakin sarki ya ce فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد to al'amari ya zo ƙarshe Allah ya ce falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu ya zo shine na azaba ja'alna aliyaha sai muka mai da garin garin sadum din muka mai da shi aliyaha saman sa safilaha ya koma kasa inda suke kasan sai Allah ya ce a daga mala'ika ɗaya ne ya dauki garin sadum guda ɗaya wa amtarna alaiha hijaratan kuma daga nan sai da wato mala'ikun saman sama ta ɗaya suka fara jiyo kirkirar kajin garin sai Allah ya ce a kifo su saboda haka sai juye su kamar faranti ana juyo su kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa amtarna alaiha hijarata sai muka fara yi musu ruwan duwatsu min sijilin na wutar jahannama manzudin wanda yake wato dafaffe min sijilin manzud sai Allah ya ce musawwamatan inda rabbi shi dutsen wanda Allah ya masa alama daga gurinsa kowanne dutse yana da alama a tare da shi wannan dutsen wato abin nufi kowane dutse ya san wa zai je kashe kowane dutse da ya tashi zakowa ba zai je wato wanda aka yi masa lamba ta a ya tafi gurin ba ba wannan a ɗin shi zai je samu ko ko da wani ya danne shi to shine Allah madaukakin sarki ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id sannan irin wannan azabar dangane da azzalimai ba ko wani abu ne mai nisa ba mu kan ma Allah ne ya ro annabi ne ya roka mana ba ba za a halakar da mu dufatan wahidatan ba amma za a kai wani gari can garin kaza ya same su can garin ma kaza ya same su duk wannan za a same shi sa malam yace balan ma da amruna ai kai wa kana dalika inda tulu'i shams wannan al'amarin ya faru ne yayin kullowar rana da anna aliyaha wa hiya qaryatu qaryatu sadum shine garin sadum can safilaha ka kauli fa gashaha ma gasha yadda ya faɗa a cikin suratul najm فغشاها ما غشا أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من دين شيني وي wato sijil shine yaren farisiya ne abin da ake nufi da sijil shine wato dafaffan ko ko gashashen dutse shine abin da malai yace ai ijaratun min din dutse ne wanda yake na tabo amma da fafi haka ibnu abbas ya faɗa a wata ayat da bar min sijilin min ijaratun min din sannan kuma wato mustahjaratan qawiyya shadida shine bayanin da muka yi ai mashwiya gashashe shi ashadidul kabir imam al-bukhari yace wanda yake babba kuma mai tsawo mai tsanani mai karfin gaske manzudin kuma manzudatin fi sama ai ma'idatun li zalik wa qala akharun ay yatba'u ba'daha ba'dan fi nuzuliha manzudin wanda suka ce ɗaya na bin ɗaya in wannan ya sako wannan na bin sa kowanne dai ma'anonin nasu ba cin karo da juna sai ma da yace wa zakara wa zakaru annaha nazarat ala albaladi sun ambaci cewa wato wannan ta sauka ne a garin wa ala almutafarriqin fil qura mimma haulaha bayan kuma nan ta sauka a garuruwan da suke gefen garin sadu fa baina ahadum yakunu inda nasi yatahaddath idza'ahu hajarun min as-sama akwai wadanda ba 'yan garin ba ne 'yan sadum din amma sun shiga makota sun shiga tattaunawa da su akan wani abu to har nan dutse zai bi shi har garin da ya shiga da ba garin su ba wannan dutsen da aka turo da sunansa sai ya bi shi garin da ba nasa ba idan an tura garin A shi kuma ya tafi ba kasuwanci ko kuma wani abu na fatauci to sai dutsen ya bi shi yana tsakiyar mutane shi kadai zai samu ya kashe su ko wayannan kiba ɗaya aka yi musu gaba ɗaya shine abin da malai yake kawowa shine musawwamatin inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id to wannan su ne mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam kaji yadda karshen su ya kasance wanda za ga anan ne malamai suke kiyasi na cewa har yanzu aka kama dan luwadi a tsari na musulunci za a yi makisa mai muni kisa za ku ji ana cewa sai a samu gurin da ya fi kowanne tsawo sannan a wurgo shi sannan a samu duwatsu a biyo shi da su don a kwatanta abin da aka yi wa malamai suka ce ko da alkali bai yi wannan ba dai dauki kisan da yake da mai muni kawai aimar domin wasu su zama izina a kai domin ɗabi'a ce da ta fita daga layin mutane ta koma ta dabbobi ta koma ɗabi'ar dabbobi domin ɗabi'ar ɗan adam shi ne abin da Allah ya gaya mana a cikin suratul ali imran zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min al-dhahabi والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب wannan sune ɗabi'un ɗan adam a ga yana son wayannan abubuwan yana son mace a matsayin sa na namiji idan mace ce tana son namiji a matsayin ta na mace sannan yana son in ya haifi ƴaƴa ya jera kaunar su yana son kuɗi duk wayannan abubuwan shi za ka mali da malam Isa Rubini ya ce kai in mutum ya ce ma kana son kuɗi zai na ma hankali domin ba wanda baya son kuɗi kawai illar shi ne zama son kuɗin ka fi ka fifita shi akan lahira shi ne matsala amma son kuɗi kowa yana so in ka bashi yana so kawai illa shi ne ka fifita kuɗin akan duniya akan lahira ka shi ne shi ne illa to shi ne Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin su sai kuma shiga wani bayani dama kuma su ne dai wanda Allah ya gaya mana a cikin wato a suratul najmi wal mu'tafikata ahwa فغشاها ما كاغا كيفا ساكين سي الله يتين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الميكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط kaga a lissafi da muka fara ɗazu annabi shu'aib shine annabi na shida a cikin dama annabawa bakwai za a ba mu labari a takaice a cikin wannan sura kamar yadda suratul a'raf da suratul shu'ara ita ma ta dan tsatsakuro labarin waɗannan annabawan ta gaya ma a ciki saboda haka kaga mun fara da annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai annabi hudu da mutanensa adawa sai annabi salihu shine na uku sannan bayan nan sai annabi ibrahim na hudu a tare da annabi lut an fahimta da kyau ko na biyar saboda haka na shida shine annabi shu'aib alaihi salam sai Allah yake wa ila madiyana akhahum shu'aiba wato kai katina ko kuma laqad arsalna ila madiyana mun aika wa annabi mutanen madiyan akahum dan uwansu shu'aiban shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam kala ya qaumi shi ma da yake ga kalmar da duk annabawan suka fada shi ma zai maimaita yace ya ku mutane na u'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ban san kuna da wani abin tantanta wanda ya tantanta a bauta wa koma bayan Allah wala tan usul mikiyala su kuma ga laifinsu kada ku rika tauye wato abin awo mudu wal mizana ko kuma abin sikeli shi abin awo wanda ake yin sa nomadi da zaka je a auna ma kwanuka da sauransu shi kuma mizani shine sikeli da ba da ba shi yake faɗa amma turanci ne sikeli duk abin da za a je lamba ta nuna shine mizan to dukan su kusuka Allah ya ce inni arakum bi khairi domin ina ganin ku cikin alkhairi gashi na Allah madaukakin sarki ya ba ku dukiya kuna da dukiya ba sai kun tauye wa talakawa ba ku tsaya iya dukiyar da Allah ya ba ku ba sai kun zalunci kowa ba shine inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit domin ina jiya muku tsoron azabar ranar da za ta kewaye ku domin kuma idan ba ku ba Allah yadda yadda ba to akwai azaba da za ta zo ta yi kewaye gaba ɗaya shi yasa ma da yace ya kulu ta'ala wa laqad arsalna ila madyan wa hum qabilatun min al-arab su mutanen madiyana wata kabila ce cikin larabawa kanu yaskununa bainal hijazi wa sham wai sun kasance suna zama tsakanin hijaz da sham qariban min biladi ma'an kusa da wani gari da ake kiransa ma'an fi baladi yu'rafu bihim yuqalu lahu madyan a wani gari da aka fi sanin su da madyan fa arsalallahu ilaihim shu'aiban wa kana min ashratihim nasaban shi kuma annabi shu'aib shi ma yana tsatsan shi ma yana tsatsa annabuwa annabi Ismail alaihi salatu wasalam domin shi ma balarabe shi za ya ce akhahum shu'aiba dan uwansa annabi shu'aibu ya amurhum bi ibadati llahi ta'ala wahdahu ya zo yana umarta su da bautar Allah shi kadai wa yanhahum an ta'dib bil mikyal wal mizan su kuma abin da suka yi fice da shi shine tauye mudu yana hana su tauye mudu da sikeli shi ta yi ne arakum bi khairin Allah ya ba ku dukiya ku gode masa akai mana wa inni akhafu alaikum azab yawmin azim a wani gurin kenan wato ina ce muku tsoron azaba wani ne wanda yake mai girma ai bi ma'ishatikum wa rizqikum wa akhafu an tutlabu ina ce muku tsoron wato Allah madaukakin sarki ya kwace dukiyar da ya baku a cikin wannan rayuwar da kuke da ita saboda Allah baya son butulci idan ya ma dukiya ya baka lafiya to baya so kai masa butulci sai Allah ya ce ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Allah madaukakin sarki ya ce annabi Shu'aibu ya ci gaba da yi musu wa'azi da cewa wa ya kaumi ya ku mutane na awful mikiyala ku rika cika kayan mudun kwanukan wal mizana da sikeli bil qisti da hanyar adalci domin duk wanda ya je awo zaka ga kokari yake ga buhun da zai siyo ya cika kwanan da za a auna mata shi ya cika shi wanda zai siyar muku kenan to saboda haka kai me yasa in an zo auna a gurin ka ba za ka auna yadda ka auno ba wailul lil mudaffifin alladina idza talu ala nasi yastawfun kajigo wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqtilu idan su suka je auna gurin mutane sai su ya tuka musu awo wa idza kaluhum amma an su za su auna wa mutane aw wazanuhum ko za su tsora a skeli yuqtilu sai su tawaye mu a haɗa da sosuwa da shi ba ne yanzu ba wannan sosuwar ba da shi ba komai a ciki amma yanzu ya zo sai ka ga abin awo kayan da zaka je ka je ka yi awo ka zo ka gani wani lokacin sai ka ga wato har da barin takalmi a ciki a cikin buhun da ka yi ka siyo wannan na dawa ko gero kuma sun gan shi ba wai ganin sa ne ba ba za a zo kamar dabara a ce ƙara auna za a yi duk tarkacen gurin za a haɗa da shi duk a zuba wasu ma wasu kuma ba ma wannan za a yi ba za a ƙara juyewa ne sai an juye tsaf sai a je a dafa buhun in an dafa shi sai ya matse in ya matse sai a kuma auna duk wannan duk wanda yake harka a kasuwanni da ake awo zai zai ga wannan zai gani ana yi abu ne da ake yin sa a fili ba a koye ba wanda wani lokacin ma wani wani kamfanin in ka shiga za ka gani karara ga na an juye gaba ɗaya ana kuma aunawa shine illa inda illa take wani zai ce to ai yadda muka siyo in muka siyar a haka ba za mu fita ba ba da siyar rashin fita idan ka siyo abu naira goma ka ce naira goma sha biyar za ka siyar ba wanda zai zo a shara'ance ya ce dambe yawwa saboda haka kai auna za ka yi ya za ka samu riba kawai a kai kar ka yi haɗi amma ka je inda illa take yanzu buhun da aka rubuta 50 kg duk wanda ya zo siya wanda yake wayayye ya san cewa 50 kg a fahimtarsa yana cin kwano kaza to kaga abin da ya gani shi 50 kg ya tsaya kai kuma ka je yanzu buhun ka mai da shi 45 kg ko 40 to wannan abin da ya tsaya a kai shi a gurin Allah da shi zai amfani ba da kai abin da ka auna ba sai mutum ya je ya rage buhun ya auna shi ya tsika shi bam amma 45 kg ko mutumin da yake yawo yayin aunawa sai ya zira yan yatsun sa manya a ciki wai gurin yan yatsun sa ma sai ya fito ko wanda yake in sikeli ne in nama ne ya dora ma idan ya dora kai hankalinka na kan gurin lambobi shi kuma hannunsa na gurin yana kuma dannawa shi ma akwai dabaru in ka tambayi masu gidan mai za su gaya ma wai akwai yadda ake zuwa a matsi lambobin da shi ma zai wannan da haƙiƙi ne kuma yana hana mutum kwanciyar kabari lafiyayyen kwanciya wallahi saboda haka wayannan abubuwa ne da mutane suke raina su kuma su ne abubuwan da suke janyo wa mutum rashin nutsuwa a rayuwa mutum ya ga abubuwa sun dagule masa yi tsare da ne dalili to irin waɗannan ne domin Allah madaukakin sarki za ku ga idan ya bayani akan haƙƙinsa sai kuma ya zo ya bayani akan haƙƙin al'umma domin abubuwa biyu ne rana alkiyama idan Allah ya tuhumi haƙƙinsa sai kuma ya tuhumi haƙƙin mutane ba shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati salah farko abin da za a fara wa bawa hisabi da shi bayan tauhidi shine sallah a haƙƙin Allah ke amma a tsakanin mutane ba farko haƙƙi shine fiddi ma akan jini da jini da mutunci shi za ku ga har ran da annabi zai bar duniya yana gaya wa hadarin da annabi zai yi hajjin bankwana sai da ya maimaita wayannan kalmomi yake cewa ku saurara ku sani cewa dukiyoyinku da kuma zinananku alaikum haramun yace haramun ne ku ci dun wato ku zubar da jinin junanku ku ci dukiyar junanku wa a'radakum da mutuncin duk wayannan abubuwan sai an auna idan mutum ya kasa tsallakewa akan wayannan abubuwan duk iya tsallarsa Allah madaukakin sarki ba zai bayyana shiga aljanna kana ganin ka iya sallah amma ka iya zuwa ka yi rubutu ka ci mutuncin mutane ko a baka dubu biyar ka shiga gidan rediyo ka zazzagi jama'a dubu biyar ce ba mutum ya je ya yi abin da in miliyan ɗari biyar za a ba shi a kiyama ba za ta kwazo don ba wanda ka ci mutuncin sa akan dubu biyar a rediyo yanzu in za ka ba shi miliyan ɗari biyar a ranar alkiyama wallahi ba zai karɓa ba saboda abin da yake nema yanzu ya fi duniya da abin da yake cikin ta wani ɗan cikin lada ɗaya yake so ya ba shi kawai ya tsallake ga wuta yana hanguwa ga aljanna da yana hanguwa me zai da kuɗin ka yau ma la yanfa'u malun wala banuna li illa man atallaha bi madha bi qalbin salim saboda haka shi ake nema ba dukiya ba masu kuɗin ma kowa ya baro ATM din sa gida kuma ka je da ATM ma me zaka me Allah me mala'iku za su bi ba abin da za su bi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata lallai mu yi kokari mu kiyaye to kaga Allah ya kuma bayani ya qaumi ya ku mutane na awful mikyala ku tika wato kwanukan ku na au wal mizana da tikeli sai ce bil qisti ta hanyar adal kar ku saki ku tawaye wala tabqasu an-nas ashiya'aw kada ku rika tawaye wa mutane abubuwan sai ce wala ta'tau sannan kada ku kuma ku rika yin barna ta'addanci bil ardi aban qasa mufsidina kuna mabarnata anan kuma malamin suka ce bayan awo su mutanen annabi shu'aibu bayan awo sannan mabarnata ne duk wani abu na barna sun sun iya shi akwai yan dila dilolin kwaya masu dila wiwi an fahimta da kyau ko akwai waɗanda duk wani abu da ka sani ga fashi tare hanya banda wannan matsalar suna da barna a ban kasa suna tare hanyar mutane su kwace musu kuɗi ko kayan abinci to illolin su mutanen annabi shu'aibu kenan wanda guda ɗaya ga guda bakwai nan gaba ɗaya da za mu biya annabawa tun daga farko mu ba wa kanmu lesson ko wani darasi ko ibra tun da muka fara annabi Nuhu alaihi salatu wasalam duk laifin da ake faɗa dan Allah ina so mu rika auna mu ga wannan laifi ne ba mu daga wanda aka fara din gaba ɗaya tun daga annabi Nuhu alaihi salatu wasalam taurin kai da kikashewa ai wa'azi kamar ba ai ba duk shekara sai an yi wa'azi akan a tallafa a taimaka a tausaya wa ƴan uwa ba duk shekara ana yi amma za ga wani yana tsanawa ne yana cin burinsa idan azumi ya zo kawai ya ajiye wasu kaya zo ya ce azumi ya zo ya zalunci ƴan uwansa duk shekara sai an yi to duk irin wayannan wa'azin shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam da cewa a zo abu Allah abu manzon sa ya rike mu ma ne mana ka dawo kan mutanen annabi hudu abin da yayi wa mutanen sa wa'azi da shi shi ma an mana annabi salihu shi ma haka wata irin mu'jiza ce ba mu gani ba ai duk mu'jiza gaba ɗaya ba mu'jizar da ta kai alqur'ani a cikin mu take gashi nan muna ganin ta amma mun kauce to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku rika wato wuce gona da iri a ban kasa mufsidin kuna mabarnata sai Allah ya ce baqiyatul lahi abla da abbas ya ce rizqul lahi khairan lakum ai baqiyatul lahi shine arzikin Allah madaukakin sarki shi yafi alkhairi a gare ku abin nufi yan ribar da ka samu kai hakuri da ita ba sai ka zalunci mutane ba abin da Allah ya baka riba kankanuwa sai ya sama albarka a ciki domin Allah zai iya baka kuɗi da yawa kuma ya kawo abin da zai cinye kuɗin wanda kuma za ka baka amfana ba domin albarka shine wani lokacin za ka baka da kuɗin amma sai Allah ya tsare abin da zai zo ya ci kuɗi wannan shi ma albarka ce ga wani nan kuna da hada shi Hassan da Husaini Hassan naira goma kacal yake da ita amma Husaini yana da dubu ɗaya sai kaga Allah ya kawo Husaini cutar da za a ci wannan dubu ɗayan kai kuma gashi naira goma sai katal amma ba wani abu da zai sige ta kuma shi ne albarka ne da Allah ya ga dama sai Allah madaukakin sarki ya tun kudo ma larura irin ta Husainin ka kuma ba ka da kudin sai an fito an tabara babu to saboda haka mu gane cewa albarkar rayuwa ba shi ne kuɗi ba Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ya tsare duk abin da zai zo ya ci kudin ita ma albarkar rayuwa ce to shine azlada fa zati rizqul lahi khairan lakum arzikin da Allah ya muku shi ya fa alkhairi a gare ku shi kuma rabi'u bin anas ya ta wasiyatul lahi shine ma'ana wasiyatul lahi khairul lakum wasiyar da Allah ya muku ita ta fa alkhairi a gare ku mujahid kuma yace baqiyatul lahi bi ma'ana da'atul lahi biyayya ga Allah madaukakin sarki ita ce khairul lakum imamu qatada kuma yace baqiyatul lahi bi ma'ana hazzukum min Allah khairul lakum rabar da za ku samu a gurin Allah na dangane da abin da kuka ciyar shi ya fara kai ne a gare ku to shine Allah madaukakin sarki yace in kuntum mu'minina amma da sharadi in kun yi imani wa ma ana alaikum bi hafiz sai Allah yace ka gaya musu cewa kai dangane da su kai ba mai gadi bane ba Allah bai turo ka karka gadin cewa kowa sai ka bi shi ka gaya yake awo ba kawai aikin ka ka gaya musu ko su karba ko su yi dariya dariyar ta zama kuka gaba da nadama mai kin gaskiya shikenan kawai to shine Allah madaukakin sarki yace قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد الله يقول قالوا sai mutanen annabi Shu'aib suka ce ya Shu'aib ya kai Shu'aib shi ma ba wata girmamawa kai tsaye a salatuka ta amuruka shin sallaka ce take umartarka akan cewa an natruka ma ya'budu aba'una cewa mu bar abin da iyaye da kakannin mu suke bautawa sallar ta kace ta gaya mamu haka aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma sallar ka ce take ce take ta gaya maka cewa kada mu rika aiwatar da abin da muke so cikin dukiyoyinmu sallah ka ce ta gaya ma ka gaya mana cewa dukiyanmu ma ba za mu yadda muke so sai abin da Allah ka yake so innaka la anta halimur rashid to kun ji izgili bayan sun ce ya shi aibu kuma bari ku ji izgili o to sannu mai hakuri al rashid kuma shiryayye kun gan shi shi wai wai mai timiri da hakuri kuma shiryayye sannu in ka ga dama kuma ka sa alama tambaya cewa kai fa kana daukar kanka a matsayin mai hakuri kuma shiryayye ko injili ne da ba na wannan wannan wanda baya kan gaskiya ya gaya ma kalmar da yake so shine mala anan yake gaya mana ay yaqulu lahu ala sabili tahaqqum qabbahumullah sun faɗi kalmar ne dan su muna na masa Allah madaukakin sarki ya muna na musu a salatuka imamu ahmad yace ai qira'atuka shin wannan karatun naka shine salatuka wannan karatun naka da kake yi ta amruka an natruka ma ya'budu aba'una shine yake umartarka da cewa mu kyale abin da iyaye da kakanni suke bautawa ai al-awthan wal asnam sune wato gumaka da kuma ababen bautan mu aw an naf'ala fi amwalina ma nasha to shine malam ya gaya mana cewa i wallahi inna salatahu la ta'muruhum an yatruku ma kana ya'budu aba'u ko shakka babu na rantse da Allah sallarsa tana umartar su da cewa su kyale abin da iyaye da kakannin su suke bauta musu haka imam sauri ya faɗa a cikin faɗin sa cewa ya nuna zaka nan kuma wa annabi ala fi amwalina ma nasha cewa wa dukiyar mu ma ba za mu yadda muke so sai an zo an gaya mana cewa in ta shekara mu yi kaza kuma mu ɗau dukiyar mu je mu ajiye ma wuta ta zo ta tsinye domin ba al'ummar da ake cin zakata sai ta ma al'umma sauran idan suka yi ka fitar zakka abin da zaka yi sai ka je ka ajiye akan dutse in wuta ta zo ta ci to shikenan Allah ya karba idan kuma wuta bata ci ba to Allah ya karbi sadakar ka amma mu kun ga cewa aka yi a bamu duk wanda ya fitar a bawa wato mabukata an fahimta da kyau ko amma su dan sai dai wuta ta cinye kuna ji kuna gani yana ɗaya daga cikin miza ta wannan al'ummar da wato take a cikin al'ummar annabi alaihi salatu wasalam to innaka la'antal halimur rahim sannu mai hakuri kuma shiryayye annabi Allah ya ga ya wannan kuma a gaban idansa ba ba wai ba gaban idansa shi za in dai karke rigar annabta to ka shirya dama da maganganu iri iri kage zaka same su dadin ta kai yanzu ba a gaban idanka ake faɗa ba shikenan kawai sai Allah ya tsare قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana dangane da abubuwan da suke faruwa tsakanin Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam da mutanensa yace kala yace ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance akan hujjoji daga ubangiji na wa razaqani minhu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya azurta ni daga gare shi rizqan hasanan arziki kyakkyawa wa ma uridu an ukhalifakum ni ba bana so in saba muku ila ma anhaakum an zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya hana ku abin da Allah ya hane ku akai bana so in saba muku in uridu illa al-islah ba abin da nake nema a gare ku in ba gyara ba wannan wa'azin da kuka ga nazo ina yi na ina yi ne dan gyara ba wai dan barna ba madda'ati kuma ina yi ne iya iyawa ta wa ma tawfiqi illa billah bana neman gam da katarfina a gurin kowa in ba gurin Allah ba alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa to malam anan a kaga yana gaya mana dangane da kamar da ibnu kafir ya kawo yake cewa akwai akwai wato ɗaya daga cikin magabata wani ya je gurinsa gurin malamin da yake da shi malam ya za a wani sharaɗi ne zan cika kafin na fara wa'azi sai yake da shi za ka fara wa'azi ne idan ka cika sharaɗan ayoyi guda guda uku yace aya ta farko ta farko ita ce a ta'amuruna nasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun shin yanzu za ku rika umartar mutane da wato albiru nagarta ko kuma kuna kyale kawo kanku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafin Allah afala ta'qiluna kin ba ku da hankali dai kenan ta biyu kuma ita ce wannan wa ma tawfiqi illa billah lallai gamdakatar ina wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na so in saba muku dangane da abin da ni nake hana ku a kai ba na so in saba muku akan abin da ni nake hana ku yi ya zamto na sai kar ku yi kaza kar ku yi tata kar ku yi zina ni kuma ina shi yasa ba zan shiga wa'azi ba gadan gadan har sai na ga na kiyaye wayannan abubuwan na uku shine ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtana inda Allah an taqulu ma la taf'alu yace ya ku wanda kuka bare gaskiya lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa me yasa saboda haka wayannan ayoyin guda uku shi ya kawo kuma shine sharadi da dalilin da yasa wai wato ba zai shiga wa'azi ga dangadan ba shine malaman suka ba da amsa suka ce ai idan wannan kowa zai dogara da su to ba za a samu masu wa'azi ba kwata kwata dan ba yadda za a ce wanda zai zo ya muku wa'azi shi gaba ɗaya ɗabi'a sai ta zama irin ta annabawa ba zai yi ba abin da ake magana akai shine ya zanto duk mai wa'azi ya zanto yana iyayensa kawai kai ya zanto duk wata kabira da za a gani an hada kayi maganar luwaɗi amma kai kadai kayi maganar zina amma a ganka a ciki kayi maganar shaye-shaye ko safara kwayoyi a ga kai kana yi an fahimta da jago duk wasu manyan laifuka wanda ba na tsautsayi ba a ganka a ciki wannan shine abin da ake magana amma in wancan tsarin ake so ai sai dai annabawa sai dai annabawa tsari ne da za a zo kada kuma dan kana tsarin karantarwa ta addini kuma mutane su haramta ma abin da ya halatta don ka san a kasar malam bahaushe shi a gurinsa abin da yake na halal ma na annajuwa da morewa duban da malami dan biredin nan a oasis kai ba za ka siya ba har yau ba na manta kalmar nan saboda rainin wayo wani ya kalle ni a oasis zai ce malam kuma ku hadda ku a nan nace ka raina mu hankali wallahi biredin mu ba za mu sai ba ku kaɗai za ku ci eh kwamon biredi saboda haka wayannan shi za nake gaya ina yawan gaya matasa a karatun mu sai Allah ya baka dukiya ta halal kai duk wannan scoop din da ake zuwa kai ma na ice cream kai ma ka sha ka ɗebi ƴaƴan ka kai su ba su sha domin kai ba ba ba ba rakiya ka zo ba kawai ya zamto abin da za ka yi amfani da shi halal ne shine kawai amma babu wanda ya haramta babu wannan ne ya janyo kuma abubuwan da ya zama wato ya zama haƙƙinka ne ma wasu zai za dalilin wannan abin ka ki karba eh abin da yake haƙƙinka ne ma sai kawai wasu su zo su toshe ana ganin ai ku banda ku wannan kuma kifafiyar fahimta kawai abin da ake so shine duk abin da zaka yi kai kokari ka kwatanta daidai amma kai ba annabi bane yawwa yadda Allah madaukakin sarki yake bawa wato wasu daga ai a sharadin Allah bai Allah bai ce a sharadin sa ba zai azurta malami ba ba inda ka samu wannan aya ko kuma Allah a laitu na ja ba da labarin lait al-misri ai kun ga attajiri ne bai kuɗi ne kuma babban malami ne sako sako ne na Imam Malik amma laitu shi da ya tashi dukiyarsa ma yadda yake shi yake turawa Imam Malik dukiya Madina da Fuzail bin Iyas a Makka ya tura musu da dukiya ta shekara guda saboda shi Allah ya bashi kuɗi ya ce kar ku je ko ina ku ci gaba da karantarwa dukiya da kayan abinci na shekara ɗaya da dukiya saboda tajiri ne ya tura wa Fuzail bin Iyas a Makka ya ce ka ci gaba da karantarwa shi da ga Imam Malik ka karanta tarihin sa bai je ko ina ba iya Madina ya zauna irin kaga yadda wasu malaman suka yawo a ce ma ya tafi sham yana basara yana kaza Imam Malik iya Madina ya zauna. Shi ta ga duk fatawoyin da sun fi shafar Madina. In an gama sai a ce ma'amalu ahlul Madina. A nan ya zauna. Laifin bin Sa'ad shi ne ya dauki nauyin sa. Cewa ya zauna kawai ya karantar. Ba shi da aiki sai karantarwa. Safa zuwa yamma hadisan Annabi alaihi salatu wasallam. To saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla. Shine babu yadda za a ce wanda zai karantar shi ba zai zanto ya zama masumi a ba ka ke nufi ba ya zamto dai duk wasu abubuwa da za ka ga wato laifuffuka ne manya ka yi ƙoƙarin zare kanka da nufi abubuwan da za ka bada ya zama na tsautsayi ne kawai shi kenan wannan shi ne abin da ake magana a ka kai magana a kan safara kwaya a ga kai dila ne shi ne abin da ake magana ka yi magana a kan luwaɗi a ga kai ma kana yi ka yi magana a kan zina a ga kai ma kana yi to wannan ne ba a so yawwa saboda haka amma wanda zai zo ya karantar da ku ba masu ne bane zai iya yin kuskure amma zai aura tsakanin kurakuran da dalilin sa wanne yafi shine abin da aka ce shi da shi ma annabi shu'aib kun ga bayan ya faɗi wanda yake wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na so in saba muku dangane da abin da nake hana ku akai in uridu illa al-islah in idan abin da kuka ga na zo yi din nan ina yi ne dan gyara ba wai dan in bata muku ba mastaɗa'atu kuma iya iyawa ta ina gaya muku ne abin da nake ganin za mu gudu tare mu tsira tare wa ma tawfiki illa billah amma gam da katarfina da dacewa na waina gurin Allah ba wayo na bane sai ta alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilayhi wani kuma gurin sa zan koma sai Allah ya ce ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح Mm.
وما قوم لوط منكم ببعيد Mm.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Allah ya ce wa ya qaumi nan da na annabi Shu'aib ya ci gaba da wa'azi ya ce ya ku mutane ya ku mutane na la yajri mannakum shiqaqi kar ku bari saba mun bai ja ku an yusibakum wata musiba ta same ku mithla ma asaba qauma nuhi irin musibar da ta samu mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam kar ku bari ku kai kanku irin wannan gurin au qauma hud kun ga su a jiri ko mutanen annabi hud alaihi salatu wasalam kun ga shi ma saba wanda ya janyo Allah ya halaka su au qauma salihin ko mutanen annabi salih alaihi salam kar ku bari saba mun da bata mun rai da kai ne bango ya janyo kuma Allah ya fushi da ku wa ma qaumu lud sai yace kun ga kuma mutanen annabi lud ba su kasance minkum dangane da ku a wajen ku bi ba'idin ba su yi muku nisa ba shine malamai suka yi fassara biyu a nan cewa wa ma qaumu lud minkum bi ba'idin bi zamanihim kenan cewa lokacin da aka halakar da mutanen annabi wato lutu bai yi nisa da zamanin ku ba domin malamai magana da suke yi cewa wato daga zaman daga annabi a muludu ba aiko kowane annabi ba sai annabi shu'aibu to kaga in za a ba da labarin annabawa ma ai su annabi lutu ne kusa da su domin shine na karshe wasu malamai suka ce a'a makan ake magana garin su su mutanen annabi shu'aib ba shi da nisa da sadum cewa shine wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lut da labaran su fa bai muku nisa ba domin gashi nan makotan ku ne kun ga dai abin da ya same su to malamin sai ce bibbi zai hazu da guri azamatin da almakat cewa da lokacin da gurin duk bai muku nisa ba ba ba dade ba ba dade da shiga wannan yanayin ba kun kuma ji me ya same su amma ni ma yanzu kuna saba mu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa tastiru rabbakum annabi shi har yanzu yana son mutanensa ka'idar mai da'awa da masu yake a shari'a shine ka'idar mai da'awa wanda mun ba da wannan misalan da dama wastaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin thumma tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lalle ubangiji na rahimun mai jin kai ne wadudun kuma wanda yake wato mai so fatara ta farko kenan wadudun abun so duka biyun za ka haɗa wadudun shine mai so suka ce ta yaya aka ce gashi ne yana faɗa inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son wato at-tawwabin masu yawan tuba kuma yana son zuwa almutatahhiri da masu tsarkaka to abin so fa shine al'am malamai suke magana lokacin da wato lo- lokacin da zai zama bayi za su kaunace shi inda Allah madaukakin sarki yake magana a cikin suratul maida cewa yuhibbuhum wa yuhibbunahu su sahabbai suna son wato Allah madaukakin sarki shi ma yana son to duka biyun za ta hau Allah yana so kuma abin so shine wadud inna rabbi rahimun lalle ubangiji na mai jin kai ne wadudu kuma mai so ne kuma abin so sai Allah ya ce قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا "Hmm, ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز qalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai annabi ya kai shu'aibu ma naqahu kaseeran mimma taqul ba ma gane mafiya yawan abin da kake faɗa wannan magana ka ji rainin wayo wai duk abin da yake faɗa wai ba ma ta fahimta wayannan maganganun da kake ba fa ma ganewa mafiya yawan abin da kake gaya mana ba ma fahimta mimma taqulu dangane da abin da kake gaya mana wa inna lanaraka fina da'ifa kuma mu muna daukan ka a matsayin wanda yafi kowa wato wulakantaccen cikin mu shine ai dalilan domin az-za'if ba ko yaushe ne take nufin rauni ba wani lokaci tana nufin wanda yake wulakantacce to muna kallon kai ne fa wulakantacce a cikin mu haka suka gaya annabi shu'aib sai kuma suka ce walaula rahatuka wallahi ba dan danginka ba la rajamna da je bai kaza shi annabi shu'aib dan dangi ne kuma dangin kun san wani abun mamaki ba musulmi bane ai ai saboda in aka ga ka fito daga extended family za a daga ma kafa ko dan wasu ko kawai ana jin taron taron ku na jama'a an fahimta da kyau ko taron ku na jama'a ai idan Allah ya taimake ku gidanku kuna da yawa wannan yawan yana yana da kyau ya muku amfani ko ba komai wani lokacin za ga ba za a rika cin zalin yan gidanku ba ka ko ba komai ta wannan bangaren haihuwa tana da rana ko ba haka bane domin an san aka da kiwa ne yan gidan za su zo su rama masa to annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shi yana da dangi amma duk ba musulmi bane kuma ba su yarda da shi ba amma duk da haka waɗanda ba sa sa annabi shu'aibu da ba dangin ba suna shayin sa saboda dangin domin hannunka baya riƙewa ka yanke ka yar wannan suke fahimta kawai kaga me wani annabi da muka wuce a baya annabi lut shi wannan ya rasa domin jiyan muke biya yana cewa au awi ila rukunin shadid haka yake cewa ina ma yana da karfi law annani bikum quwwatan ina ma Allah madaukakin sarki ya bani karfi wanda zan iya ji da ku ni kadai au awi ko kuma in je in fake ila rukunin shadid zuwa ga dangi na masu yawa shi ya rasa shi annabi lut bai da dangi shi da za ku ji a karatun ba ce wato a kahun lutsan ba a kai tsaye shi ko wannan a kahun shu'aiban wai ila madiyana a kahun saboda dan dangi ne to wannan jama'ar ta za an yi ina tuna wani wata idan 2003 haka ko lokacin da ake ta gwagwarmayar sunna malam ana ta gwagwarmaya duk yan social media yanzu ai baya suka da mu an gama gwagwarmaya a baya wallahi saboda haka lokacin ana wazuzzuka sosai a gurare da dama a tafi can a je can saboda haka a cikin gari matsalar sunna ta yi zafi ta yi zafin gaske aka zo ana magana cewa ai mala abdullahi ai ba dan kano bane gori ya taso ai ba dan kano bane shi kansa wani jafar din daga daura ya zo ana ta wayannan shi malik da ahmad ai daga gani yake aka yi ta maganganu iri iri shine wajen mala abdullahi ana karatu a gargadan kai da yanzu yake cewa lattace yake cewa ya ji shi ba dan Kano ba ne ma Jafar ma ba dan Kano ba ne amma Aminu da Nazibu ba ba na manta wannan kalmar Aminu daura yake nufi kaga shi dan cikin gari ne cikakke suna zaune lattace mai kyau doguwa akai haka mai yawa saboda haka sai ya ce Aminu da Nazibu ma Nazibu inuwa shi ma dan cikin gari shi dan sarauta ne ba karewa to kaga irin wannan ne cewa idan wannan abun kuma akwai a lokutan akwai abubuwan da malam daurawa a lokacin ya faɗi su masu zafin da ya fi na malam abdullahi ba iya tankawa ba saboda shi ɗan gari ne a wannan lokutan dan har yau na tuno wasu kalmomi musamman lokacin shari'a da malam daura ya rika faɗan su masu zafin gaske wallahi malam abdullahi ko ɗaya bisa ɗari bai faɗa ba amma shi an ce ai ba ɗan nan bane ɗan togo ne koma garin su to wannan ɗabi'a ce ta mutane da ɗabi'a ce an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana nan walau la rahaduka la rajamna ba dan dangin ka ba da tunin mun jefe ka wa ma anta alaina bi aji kai ba wani mai daraja bane a gurin mu da Allah ka ji kalmomi na rashin mutunci wai annabi shaibu ne bai da wata daraja a cikin su kala sai Allah ya ce قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط الله يتقال سي النبي جابر يا قوم يا قوم متانينا أرهطي أعز عليكم من الله كدوه تكلمة yace yanzu dangi na sun fi daraja a wajen ku fiye da Allah domin sun ce za su kyale shi ne saboda dangi larajam naka ko walau la rahatuka larajam naka ba dan dangin ka ba wallahi korar ka zabi wai sai an kore shi daga garin shi ne fa kawai abin da za a tasu a ce wai ai baki ne to ku yan garin ne kuka yi wa garin ko ko yanzu ka auna ko iya unguwa za ka ga mutum zai zo masu lalata unguwar zai ce ma su yan gari to me kuka tsina ta wa unguwar ai in ɗan gari ne kai sai ka gyara unguwar sai a ce ai wani bako ne gashi nan da ya zo bako kuma ya sai gida ba kuma ba kyauta kuka ba shi ba sannan kuma ba ɓarna ya kawo muku unguwa ba saboda haka amfanin ka a unguwa shine ka yi amfani unguwar mun sha faɗa wannan idan Allah dukiya ya baka me ka tsina na unguwar idan likita ne kai ko dakta ko wani abu wani title da kake da shi me ka tsina na ko sai iya title da in ilimi kake da shi wani al'umma ka amfana amma idan ko ka ma kai matsayin professor shi kai professor ne baka amfana da kowa ba ba mu da professor shi kanka shi ta magana da ake yi idan ɗan siyasa ne kai ka taso yanzu Allah ya baka aron kujera to kujerar wato masu aski yan shekaru ne kaɗan yi ƙoƙari ga kafin a gama ma aski ka amfani da al'umma domin za a zo a rika tilka umarcin ƙari kalan ka Allah ya gana bilam kamar ba a yi ka ba sai a ce 2019 wane ne da a kan kujerar kai yanzu ba kai wani yanzu in ka je gurin ma ba za a baka ka shiga ba musamman irin wayannan kuna kuna kuna kun ga dai yadda Audu ba ku yi har yanzu project ɗinsa ba a gama ba har yanzu haka masana suke faɗa har yau saboda alkhairar da ya kafa amma kun san san da Audu Bako ya gama mukamin sa cewa aka yi rasa wanda zai kai shi a mota gida aka yi wanda zai je ɗauke shi a mota ya mai da shi rasawa aka yi a cikin shugabanninmu da muke da su akwai wanda da ya je aka yi wannan handin oban da ake a gurin da ya taho sun taho a hanya an rako shi motar su ta tsaya amma da aka zo wuce wuce su aka su ne ba aka rako da da farko da convoy din nan gaba ɗaya na jami'an tsaro amma yanzu a koma an zo an wuce su an ce ai tsohon shugaban kasa ne ga idan motar su ta tsaya to haka duniya take tilkal ayyamun dawuluha bainan nas da zarar Allah ya baka dama to yi amfani da ita in baka amfanar ba amfanin duk wata baiwa da Allah ya yi ma shine ka amfani kanka ka amfani da al'umma idan baka amfani da al'umma ba ta da amfani wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe mu mu yi kokari mu lura da shi to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa qala ya qaumi sai suka ce ya ku mutane ya nabi lu shu'aib yace ya ku mutane na arabi a'azzu alaikum min Allah yanzu dangi na su suka fi girma a gurin ku fiye da Allah kun kyale ni saboda dangi na ba dan Allah ba wattakhafumuhu kun kuma rike shi wara'akum duk wa'azin da nazo ne muku kun jefa shi baya wara'akum bihiriyan kun jefa shi bayan bayan ku duk magana da nake faɗa abinda Allah ya aiko ni da shi kun rike da kun yi watsi da ita kun yi watsi da ita bayan ku inna rabbiku ku sani cewa ni ubangiji na bima ta'maluna muhit dangane da abin mai kewayewa ne dangane da abin da kuke aikatawa wato in aka ce kewayewar ubangiji ko ka san kwanan zantar azaba ce za ta rufe mutane sai Allah ya ce ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب Allah ya ce wa ya kawo mai annabi Shu'aibu ya ci gaba da magana cewa ya ku mutane na i'malu ku yi aiki alama kanati kuma akan matsayinku akan hanyar ku inni amin ni ma zan yi kaga kamar yana so ya gaya musu lakum dinukum waliya din lana a'maluna wa lakum a'malukum ya ga kenan cewa kowa ya je rike nasu i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan taku hanya shine ai ala tariqatikum haka wasu malamai suka fassara wa hadha tahdidun shadid wannan kuma narko ne ba wai dama aka ba su wagga sai ake musu kashedi ake musu inni amil ala tariqati ni ma zan yi aiki akan tawa hanya sauka ta'lamuna da sannu za ku san man yaqi azabun wane ne azaba za ta zo masa wanda yukhzi za ta ne kunyatar da shi a wannan duniyar wa man huwa kaji kuma za a san waye makaryaci minni wa minkum tsakanina da ku sai Allah yake wartakibu ai in tabiru to ku jira inni ma'akum raqib ni ma zan koma gefe in jira mu ga me Allah zai tunda abin naku ya zama haka sai Allah yake
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود الله مدوكاkin sarki yace walamma jaa amruna dan ya kare kenan yayin da al'amarin mu yazo shine azaba yayin da azaba ta zo ta rashin na rashin bin Allah madaukakin sarki najjayna shu'aiban sai muka tseratar da annabi shu'aib walladina ma'amalu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama da jin kai daga gare mu wa akhadhat alladina zalamu sayha sannan waɗanda suka yi zalunci kuma sai tsawa ta zo ta dabke su fa asbahu fi diyarihim jathimin sai suka zamto jathimina sun gurfana sun sassandare a cikin gidajensu gaba ɗaya da azabar ta tsawar ta sauka gaba ɗaya suka mutu za ka je ka taɓa mutum ka gan shi a kwance amma kana taɓa shi sai ka ga ya burge kawai ta cinye cikinsa gaba ɗaya haka tsawar ta rufe musu to shine jazimi na din to shine Allah madaukakin sarki yace ka Allah ya gana fiha kamar ba a yi gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya shafe labarin ala ku saurara wannan madiyan azaba ta tabbata ga madiyan mutanen annabi shu'aibu shine madiyan din kama ba'ida samud kamar yadda halaka ta tabbata ga samudawa kaga anan zan ƙara dawo da irin maganar jiya kun ga a wata surar daban a wato Allah madaukakin sarki cewa mutanen Madiyana yayi fa aka rasu mun rajifatu suma cewa wato girgizar kasa ce ta kama su a wani gurin kuma sai Allah ya ce kamar nan fa aka rasu mun sayhatu sai tsawa ta kama su akwai cikin suratul shu'ara kuma Allah madaukakin sarki cewa ya fa akhadahum azabu yawmi dhulla girgije ne yazo musu kawai a magana uku in ka samu suna sussukatul kazzab sai a ce qur'ani ka ba su wannan ayar ka ce ai ma bayani kaga ne ba zai yi abu abu ɗaya ba kai tsaye a fahimtar su aya ta ci karo gashi na an sai girgije da shi aka halakar da mutanen annabi shu'aib a wani gurin kuma an sai girgizar kasa a wani gurin kuma an sai tsawa shine irin amsar da muka bayar jiya su ma akai su wannan guda uku to amsar da da muka bayar jiya kai tsaye mun fahimci ya take na cewa duka ukun Allah ya haɗa musu to me yasa Allah kawai yanzu yadda kamar da Ibn Kasir ya kawo ba sai na karanta larabcin ban gaya mana shi a dunkule saboda na ga masu lokacin nan sun tsira mun ido an gane ko saboda haka abubuwan nan guda uku ta yaya me ya faru kun ga girgije tsawa girgizar kasa a lokaci guda to abin da ya janyo abin da ya za a kai musu wato girgije a cikin maganganun da suka yi wa annabi shu'aibu ai sun a maganganun da suka faɗa a wata surar har da cewa fa kita alaina kisafan minas sama in kai manzo ne na Allah ka sa Allah ya sa wani bangare na sama ya yanko ya jiro mana ka ji rashin mutunci wai bangaren sama kawai a sa ya yanko ya zubo musu gaba ɗaya su mutu wannan shi ne to shi yasa da Allah ya tashi kama su sai ya musu talala aka yi tsananin zafin rana sai kuma Allah ya inuwa a wani guri daban suka koma karkashin inuwa gaba ɗaya suka ɓuya kun fahimci wato yawa gwargwadon abu abin da suka faɗa sun koma nan ba kun ce a zubo muku da sama ba to sun koma karkashin wannan inuwar gaba ɗaya sun tattara to nan kuma da Allah madaukakin sarki wato ya yi masa tsawa saboda irin kalmomin da suke gaya mar innaka la'antal halimun rashid san na shiryayye kun gan wai shi shiryayye bai hakuri ai kalmomi ne ko idan mutum yana faɗar kalma mara kyau me ake maku ba tsawa sai Allah ya daka musu tsawa saboda kalmomin da suke gaya masa cewa kun kwasan wa kuke gaya wannan shine amsa ta biyu na uku kuma can kuma ba aka zato mu rajbatu ai sun gaya ma wata kalma cewa la nuqri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'ak walaula rahaduka larjamnaka duk sun gaya mar wallahi sai mun kore ka daga garin nan da kai da wanda suke imani da kai ba kasa kuke takaba da ita ba sai Allah ya ce to bari ai tsawa ta kasar gaba ɗaya mu ga yadda zamu to wayannan su ne amsoshin gaba ɗaya da malaman ibnu kasir ya kawo ya kawo a cikin alqur'ani ya tattara su gaba ɗaya kokon Allah ya mutu da suka tattara karkashin inuwa sai Allah madaukakin sarki ya mutu tsawa suna firgita kawai sai aka ce kasa kuma ta tsagi to gaba ɗaya duka hukun aka yi musu an fahimta da kyau ko to wannan shine a dunkule abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka mun cike karshen kissar annabi shu'aib shine kuma annabi na shida gobe Allah ya kai mu za mu shiga kissa mai dan tsawo ta annabi Musa alaihi salatu wassalam abubuwan da muka faɗa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am babu dukansu sun zo ne akan tauhidi da musulunci yawa illa iyaka kawai waɗanda ake kira musulmi din mu ne musulmi amma dukkan su addinin annabin su suke yi amma wanda suka samu suna musulmi mu ne muka fara samun wannan martaba sai dai kuma duk wanda suka bi annabawa a baya kuma aka tashi haɗa mu da suna na a musulmi za su yi amma wanda suka fara samun suna dukkan mu ne al'umma ta ƙarshe mu ne masu suna musulmi saboda mu annabi ya fara huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada dukkan duk wanda ya zo ya bi annabi nuhu za a ce yana kan addinin annabi nuhu kuma addinin annabi nuhu shi Allah ya aiko amma sunan musulmi to shi mu muka fara zamu illa iyaka dukkan su wanda suka bi annaba kuma a baya su ma za ka iya kiran su ne musulmi daidai ne wannan tambaya ce bai ce kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon zama da kuka Allah ka riya mana bukatun mu na da kai ni marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya inda muke da lafiya na ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan koyi da suka zama mu yanzu ya Allah ka gina su da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana da amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon zama da kuka Allah ka karɓi ibada mu ta Ramadan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka samu na cikin waɗanda ake yantawa a waɗannan kwanaki masu albarka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na akai Allah ka biya musu bukatun su Allah ka zaunar da kasar mu da jihar mu lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ƴaƴan mu da kanne Allah ka kuɗi da shi ka shirya mana su Allah ka ɗora ta hanya mai nisa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa cewa da wani mu Allah ka shirya su ka sani ko sai mu a zukatan su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure ga waɗanda aure ko a gaban Allah shi galaban su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu kun gunja Allah ka nuna mana kariya kariya ta kawo mu kun gunja maka اللهم استجب دعاءنا ودعاء المسألة بدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين